أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu zan mu ci gaba da karatun mukamin mu mai albarka mukama ta badi'u zamanul hamazani rahimahullahu ta'ala wannan ita ce mukama ta goma sha shidda mukama ta goma sha shidda a gaugauce al-maqamatul makafufiyya mukama wadda take ta makahi mukama ta makabta eh baya ne kenan ita ce amma ta sha biyar ce a sha shidda ne ina sha shidda ce ni na musu lissahi duka na rubuta su makafufiya mu saurara da kyau yake ce haddasa isa bin hisham isa bin hisham ya ba mu labari kala yake cewa kuntu ajtazu na kasance ina wucewa fi ba'ad bilad al-ahwaz cikin wasu garuruwa na garin al-ahwaz garin al-ahwaz ajtazu nan cikin malam bukhari wancan hadisi ne kice wa tujwiza bi wa tujwiza bi aka wuce da ni gashi nan ajtazu ina wucewa yace a cikin garuruwan ahwaz wa qusara lafzatun sharudatun asiduha yace wa qusara ya karshen guri na lafzatun sharud wani lafazi wanda ya kasance zabrarre asidu ha wanda zan farauta in an ce naqatun sharida taguwa zabtattawa da tabar yan uwanta ta gudu to kalma ta hikima nake nema in karbo haka in farauce ta yace wa kalimatun baliga da kalma mai balaga astazidu ha wanda zan kara ta fa adani ya sayru tahiya sai ta bada ni ila ruqatin zuwa ga wata falfajiya fasihatun mai yalwa min albalad daga cikin gariruwa wa iza cikin gariruwan a hawaz ma'ana yace wa iza hunaka qaumun anan da naje sai ga wasu mutane mujtami'una sun hadu ala rajulin ga wani mutum yastami'una ilayhi suna ta saurara shi wa huwa yakhbitu bil arada shi kuma yana tsakwana kasa bi asan da sanda al khabdu shine mun wuce can baya ka rika bubbugo ice bawa a jikin ice ga dabbobinka shi kuma kasa yana dan tsakwana ta haka da sandunan shi da sandar shi ya ce ala'iƙa'in a kan gyara da yake musu na kalma la ya wanda bai saɓawa suna kurakuran kalmomi a karatu yana musu gyara ya ce wa alimta sai na san annama al'iƙa ilahanan cewa tare da wannan gyaran nashi akwai kurakure gyaran kura ne yake akwai gyaran kurakure ya ce walam abu ulli a nala mina sama'i hazan ban nisan ta badan saboda in samu hazan rabo mina sama'i daga sauraro au asma min al-fasihi lafzan au asma lafzan ko in ji wani lafazi min al-fasihi daga mutunan nan mai fasaha fama zultu ban gushe ba bin nazara da yan kallo azhamu haza ina ta matsatsa da wannan mai ta matsatse ne gurin taro in yayi jama'a in turu wannan ya ture ni ina hawa sai na shiga can ciki yace wa adfa'u zaka ina tunkudan wannan hatta wasaltu ila rajul sai da na kai wajen wannan mutum da aka kewaya wasarrahatu tarfa minhu sai na saki ido na zuwa gare na saki ido na a cikin wannan guri ila huzuqatin zuwa ga wani wada dan karami kalkaran ba kamar kada wannan a'ama makafu makaho ne idan shi a kame shi wanda aka ma kewayen yake ta gyara dan gajeren mutum ne kamar kada kuma idan shi a rihe makaho ne fi shamlatin a cikin wata tsohuwar riga ta sufin ta gashin dabbobi tuwa ta gashin dabbobi ya duru yana ta kewayo kar huzurufu kamar majaujawa ta wasan yara mutabar nisan ya sanya barmushe shi bi adwal min huwa da tahi shi tsawo wada ne da barmushe ya tahi shi mu'tamidan ala asan fi haj lajul mu'tamidan ya yi dogaro ala asan akan wata sandawa da fiha jalajil a cikinta akwai abubuwan da ake cema jalajil abubuwa na tsada ya khabidul arda yana kwankwasar ƙasa biha da ita ala iqa iganjin akan abkar da wani abu wanda yake mai kyau alganji shine mai kyau bilahanin hazijin da kuma kuskure wanda yake mai motsi tarannum kuskure wanda yake akwai sauti a gare shi yana daga murya da kuskure gyara yake musu har yana daga murya shi shi ma gyaran kura ne yace wa sautin shajin da kuma sauti wanda yake mai kabri mai yawa min sadirin harjin daga kirjin shi mai kunci wa huwa yaqulu yana cewa ya qaumi qad asqala dayni zahari wa talabatni dallati bil mahari asbahatu min ba'd ginan wa wafar sakin sakin kafrin wa halifa faqar ya qaumi hal bainakum min hurrin yu'inuni ala surufid dahari ya qaumi qad ila li faqri sabri wa kashaftu anni zuyul sitri yace ya qaumi ya ku mutane qad asqala daini zahari bashi na ya cika bayana wa talabatni tallati matata ta neme ni bil mahar cewa an bata ma sadakinta mun bata da ita tana cewa gani da talauci kuma ta ce arme bata yi in bata sadakinta asbahatu na wayi gari bayan an gama wa'azi ne yake wannan bayanin yace asbahatu na wayi gari min ba'adi ginan bayan wadata wa wafarin da cikar dukiya sakin sakin kafirin mai zaman hako ne a hako nake zama ko gida banne wa halifa fakarin kuma na zama abokin talauci shakikai muka zama da talauci yace ya qaumi ya ku mutane har baina ku min hurrin cikin ku akwai wanda ya ci kada yu'inu ni da zai taimaka mana ala surufin dahar akan kewayawa yau ta yau da gobe ta zamani ya qaumi ya ku mutane kada ila sabari hakuri na ya kare li fakari dan talauci na wan kashafat anni zuyula sitri zuyula sitri geza ta ruhin asiri in kashafata anni ta yaye gare ni asiri na ya tuni yace wa fadda zaddahar bi aidi tabri batri yace zaddahar wannan zamani wa fadda ya bude mini bi aidil batri da hannu na yankewa ya yanke duk abin da nake samu wace ma kana li min fiddatin wa tibri banni da azurha wadda ba a saka ba banni da zinare ba na banni da komi kamar ka ce ba naira ba wannan ba sai fa yace awi ila baitin kaƙiri shibirin hamilu ƙadirin wasa giri ƙidirin ya ce awi ina tattara ila baitin zuwa ga wani gida kaƙiri shibirin kamar daidai takon shibiri gidan da nake shiga bai wuce kamar haka ba ya ce hamilin ina marasin darja a zubda darja hamilu ƙadirin darja ta a zubde wasa giri ƙidirin kuma tukunya ta ‘yar ƙarama saboda babu abin da za a sa mata ya ce laukatamallahu bi khairi amri a kabani an usirin bi yusirin da Allah ya cika ƙarshe na da alkhairi da bayan wannan wahala tawa da ya musanya mini da yalwa yace hal min fatan fikum karimin najari muhtasibin fi azimil ajari shin cikin ku akwai wani sar mai karimin najari mai karamcin asali yace muhtasibin mai yi dan Allah fiya cikin sha'ani na azimil ajr mai girman lada wanda zai taimaka mini illa mai kun muktanin lishukuri in ya kasance ba mai neman yabo bane ya bani kawai dan Allah kala isa bin hisham isa bin hisham yake cewa faraka lahu wallahi kalbi ina rantsuwa da Allah sai zuciyata ta tausaya mishi wagaraurat yace lahu ya idanu na suka ciko da ruwa akan wannan mutum ga abin da ya faɗa fanultuhu dinaran kana ma'i na ɗauko dinari ɗaya na beka mishi fama bisa an ƙala ba tare da zama ba kawai sai yace ya husunan faqi'atun safara mamshuqatun manqushatun qaura yakadu yace yakadu an yakdura min halma kada asmara ta haimatun aliya ya ce ya husuna haya mafi kyan faƙi'atun safara ta faɗo cikin hannu haƙo wanda ba komi a cikin shi mamshuƙatun mai tabshi kalan-kalan mankushatun wanda da zane ƙaura a wadda ta kasance hannun mai kewayo yana kewayawa ya kadu ya kusanta an ya ƙdura min hulma ruwa ya ɗago daga cikin shi kada asmarata asmarata himmatun aliya wadda himma mai ɗaukakiya asmarata ita ta kawo mishi samra ta kawo mishi amfani yace nafsu fatan duka ya ce wa ya yi wannan nafsu fatan ran wani matashi ya mulku hasaka wanda kyauta take mallaka shi ba shi yake mallakar ta ba ya ce ya surfuhu kaife kama sha yana jijjuya kyauta shi yadda ya ga dama wancan mutumin da ya bashi dinari ɗaya yake yabo ya ce ya lazi ya anihi zassana ya kai wanda kake so irin wannan yaban ka same shi ma ya ta ƙasa ƙadurukal idara girman ka ya wuce a ce an wuce gona da iri wajen yaba ka imdi ila Allah lakal jaza ka wuce zuwa ga Allah Allah zai baka sakamako yace wa rahimallahu man shaddaha fi qaranin mislaha Allah jikan wanda wannan dinaran da aka bado ya gamo mata yal uwayen mata tagwayya ba tagwayya yace wa ana sahabi uktiha ya ɗebe mata kewa da yal uwarta dala ɗari ce an kawo ya kawo mata yal uwarta da ta ɗebe mata kewa yace fanalahu nasu ma nalu mutane duk suka bashi abin da suka bashi sun mafarqahum sannan ya rabu da su wata bi'tuhu sai na bishi wa alimtu sai na gane da na bishi annahu muta'amin cewa mai makabtar da gangan ne li sur'atu ma arafa dinar dan gaugawar ya ga dinari cike da hannun shi yace falan ma na zamtu ha khalwa yayin da na zama tana khalwa da kadaita ta tsara mu da ni na ga da gani sai shi mun yi nisa madartu miyana ila yusra ya adudai sai na meka dama ta zuwa ga hagumkin damtsan shi na kama damtsan shi haka na ce mishi wallahi la turiyan ni sarka ina rantsuwa da Allah ka gwada mini sirrinka aula aka shifar na sitarka ko in tona maka asiri in koma wajen mutanen can da kai wa'azi kai yi bara an ce ƙarya ce ba da gaske ba yake duk abin da ya faɗa ya ce fa fataha an tau amayya lauzin sai ya buɗe tagwayyu na ayaba ya ambaci idanuwan shi da ayaba don saboda tsananin kyansu kyan idanuwan sun kai a kira su da ayaba ba makaho bane kawai ya buɗe idanuwan shi naga sun kai ayaba kyau ya ce wa hadarat lisamahu wa ya ce kuma sai na bude abin da ya rihe wannan kinshi al-lisam shine rawanin da zai rihe huska har ba a ganin ko ina an wajihihi ga huska shi fa'iza wallahi shekuna abul fatahil iskandari sai gashi ina rantsuwa da Allah shehin mu ne abul fatahil iskandari faƙultu sai na ce mashi anta abul fatahi kai ne abul fatahi faƙala la ya ce a ba ni ba ne ya ce ana abu kalmun fi kullu launin afuwun akhtar min alkasib dunan fa inda haraka dun ya ce ana abu kalmun ya ce ni baban barmushe ne ba abul fatahi ba ne baban barmushe ne fi kulli launin akun cikin kowane launi ina kasancewa duk siffar da zan shiga in na samu na yi ta ikhtar min alkasib dunan ka kiyayi daga kasuwanci ka kiyayi kaskantaccen kasuwanci fa inna daharka dun dan zamaninka shi ma kaskantaccen ne yayi kasa yace zaji zamanu bi humqin zaji zamanu bi humqin inna zamanu zabun zaji zaman ka tunkuɗe zamani bi humqin da hauka inna zamana shi ma zamani zabunin mai tunkuɗa ne duk yadda ya zo maka ka bi shi a tai haka nan mutanen nan in ba da haka ba ka samu abin hannunsa ba ya ce la tukzabanna bi aqalin mal aqalu illa al-junun ya ce la tukzabanna kada a ƙaryata ka bi aqalin da hankali mal aqalu hankali ba komai bane illa al-junun sai hauka wanda ya nuna ma mutane cewa shi mai hankali ne to mahaukaci ne nuna musu kai ma mahaukaci ne dan ka samu abun hannunsu dan zan mu takaita abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi